بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم وأتي لتافن تذكرة المتعلمين بنوة العلماء الربانيين مع الشيخ العلامة أستاذ الدكتور محمد الثاني عمر رجل محفظه الله littafin da muke karantawa a irin wannan hantsi yau muna hantsi na 22 ga watan safar alif da 447 hijiriya wanda ya dace da goma sha shida ga watan takwas 2025 miladiya muna karatu a cikin siffofin malamai na gari mutanen Allah a wancan karatu da ya gabata mun karanta siffa ta uku ita ce siffar yawan karatu yawan leka karatu yawan nazari da muzakara yanzu za mu tashi siffa ta hudu annatun rabe siffa ta hudu al'i'tirafu bil khata'i wa ruju'i ila sawabi wato yarda da kuskure da kuma komawa zuwa ga daidai a sa'ilin da ɗalibin ilimi ko malami ya fahimci cewa ya yi kuskure ko aka fahimtar da shi to ya yarda cewa ya yi kuskuren ya kuma koma zuwa ga daidai wannan siffa ce ta malaman Allah mutanen kirki min nu'utul ulama'ir rabbaniyin daga siffofin malamai na gari annahum ya'tarifuna bil khata'i suna yarda da kuskure idan waqa'u fihi idan sun auka cikin sa wa ya'ubuna ila sawabi ay yarji'una إنه أواب ويؤوبون إلى الصواب سنا كما كوما وزوا قديدي إذا تنبهوا لخطئهم أو نبهوا عليه إذا سك فتك da kuskurensu ko kuma aka faɗakar da su sun yi kuskure wa hadhihi sifatu al-alim al-mutawadi alladhi la ya'rifu al-ujuba wal kibra ila qalbihi alladhi la ya'rifu al-ujub wal kibru ila qalbihi sabilan wannan ita ce siffar malami al-mutawadhi mai tawalu'u alladhi la ya'rifu al-ujub wal kibru wanda jiji da kai da girman kai ba su san ila qalbihi sabila ba su samu hanya zuwa zuciyarsa ba wanda jiji da kai da girman kai ba su samu hanya sun shiga zuciyarsa ba وقد عد الحافظ ابن رجب رحمه الله عدم قبول الحق من علامات العلم الذي لا ينفع الحافظ ابن رجب الحنبلي الله يمسى رحمه يا لسافة عدم قبول الحق رشن كربان غسكيا من علامات العلم الذي لا ينفع daga cikin alamomin ilimi mara amfani faƙala ya ce wa min alamati zalika adamu qabulil haqqi wal inqiyadi ilayhi daga cikin alamomi na ilimi mara amfani akwai rashin karɓan gaskiya da rashin miƙa wuya da sallama zuwa gaskiya wata kabburu alaman ya ƙulul haka hususan in kana duna hunfi a aminin nasi da kuma girman kai akan wadda yake faɗin gaskiya hususan musamman ma in kana duna hunfi a aminin nasi idan ƙasa yake da su a gannan mutane wal israru alal batili خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق da kuma ci gaba da ɗorewa akan wato kuskure ko akan barna khashiyata tafarruqi qulubin nasi anhum saboda tsoron rabuwar zukatan mutane daga gare su bi izhari ruju'i ila alhaqi matakar za su bayyana sun dawo zuwa gaskiya wa qad yata'assaru almar'u bi afatin qalbiyyah malam ya ce mutum yakan tasirantu da waɗansu cututtuka na zuciya min ta'assubin au kibrin au hasadin kama daga ta'assubanci ƙabilanci ko girman kai ko hasada wa nahwihi da makamancin haka فيصده ذلك عن اعت- عن الاعتراف بالخطأ والعود إلى الحق wannan sai ya toshe shi daga yarda da kuskure da kuma komawa ga gaskiya وقد بين العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي واتو علام عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي ياي بياني العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي ياي بيان تلك العوامل irin waɗannan abu ababe wal'afati da cututtuka annafsiyya waɗanda suke na zuciya alhamila ala adami qabulil haqqi min alghairi wanda suke ɗiban mutum ya kasa karɓan gaskiya daga wani faƙala sai malam almuallim ya ce wa mukhalafatul hawalil haqqi sabawan zuciya son zuciya ga gaskiya fil i'tirafi bil haqqi wajen yarda da gaskiya min wujuhin ta fiskoki ne daban-daban al-awwal fiska ta farko أن يرى الإنسان أن اعترافه بالحق يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل متن يزوين أغن أن اعترافه بالحق شوى يردس دقسكير يستلزم اعترافه بأنه كان على باطل زي لزمتا شوى كنا يا يرد أكم برنايك شيطان سيسامة ونن تنانا إن يديك ونن قسكير تو كنا ونن ينا lizumta masa cewa kenan akan barna yake fal insanu yanshau ala dini mutum zai iya ya tashi akan wani addini aw i'tiqadin ko ya tashi akan wata fahimta ta aqida aw mazhabin ko akan wata mazhaba aw ra'ayin ko wani ra'ayi yatalaqahu min murabbihi wa muallimihi wanda ya same shi daga mai renonsa ko malaminsa ala annahu haqqun akan cewa wannan addini ko mazhabar gaskiya ne fa yakunu alayhi mudda kuma ya dauki tsawon lokaci akan wannan fahimta thumma idza tabayyana lahu annahu batilun sannan idan daga baya ya bayyana masa cewa wannan tafiya barna ce ƙarya ce shakka alayhi an ya'tarifa bidhalika wannan sai ya bashi wahalar yadda وهكذا إذا كان آباؤه أو أجداده أو متبوعه على شيء هكذا idan. ya samu ubanninsa ko kakanninsa ko kuma wanda yake bi abin binsa alashe'in akan wani wata tafiya sun mata bayyana lahu butlanuhu sannan ya bayyana masa cewa wannan tafiyar ta baban nasa ko ta kakan nasa ko ta abin bi din nasa wato ba daidai bace ba wa zalika annahu yara anna nafsahum mustalzimun li nafsihi hakan zai same shi ne wajen kin yarda saboda yana ganin cewa ai tawayarsu mustalzimun li nafsihi zai lazimta shi ma tasa tawayar in ya yadda cewa iyayensa ba akan daidai suke ba to shi ma kenan ya gaza in ya yadda cewa abin binsa ko malaminsa ko waye ba akan daidai yake ba to shi ma kenan ya gaza fa'tirafuhu bi dalalihim sai ya zama wato yaddarsa da batarsu au khata'ihim ko kuskuren su i'tirafun bi nafsihi kamar yadda ne da gazawarsa hatta innaka la tara mar'a fi zamanina har ma malam yace ka iya ganin mace a wannan zamanin namu hadha wannan zamanin namu idza waqafat ala ba'd al masail idan ta tsaya wato idan ta riski wasu mas'aloli allati kana fiha khilafun baina ummul mu'minina Aisha wa ghairiha min as-sahaba wadda aka samu saɓani tsakanin na Aisha da kuma wasu daga cikin sahabbai akhadat tuhami an kauli Aisha sai kawai ta rika wato ba da kariya wa maganar na Aisha la li shay'in ba wai komai yasa haka ba illa li anna Aisha tamra'atun misluha sai kawai saboda Aisha mace ce irinta fatatawahhamu annaha idza za'amat anna Aisha ta asabat sai take samun rudanin fahimta cewa idan tare ya cewa Aisha ta yi daidai wa anna man khalafaha min ar-rijali akhtau kuma waɗanda suka saba wa Aisha daga cikin maza sun yi kuskure kana fi zalika isbatu fadilati li Aisha tana ganin in ta yi haka ta tabbatar wa Aisha falala ala ulaika rijali akan maza fatakunu tilka fadilatun fadilatan lin nisa'i daga ƙarshe wannan sai ya zama wata falala ce ga mataye ala rijali mutlaqan akan maza gaba ɗaya fa yanaluha hazzun min zalika daga nan har samu wani rabo na jin daɗi da farin ciki wato wannan fahimtar sai ya hana ta karɓan gaskiya daga maza kawai saboda kishi na ainihin wato na mata wa bi hadha yaluhu laka siru ta'assub al-arabi lil arabi da wannan ne wato zai bayyana maka ayyaluhu ya tabayyan ko yazharu da wannan ne zai bayyana maka sirrin kabilancin balarabe da balarabe in balarabe ya kunyata na kunyata in balarabe ya kaskanta na kaskanta don haka kawai mu muna nan wal farisi lil farisi da wannan ne zaka gane sirrin kabilancin bafarise da bafarise wa turki lil turki ba turke da turki wal hausawi lil hausawi ba haushe da ba haushe malam bai faɗa ba wa gari zalika da makamancin haka hatta laqad yata'assabu al-a'ma fi asrina hadha lil ma'arif har a wannan zamanin namu za ka gama kaho yana ƙabilanci yana ƙabilanci wa abul ala al-ma'arri wani mawaƙi can a zamanin abbasiya da aka yi abul ala al-ma'arri adibi falsafi dan falsafa wanda ake tuhumarsa da zindiƙanci ba addinin sa ma tuhumarsa ake amma ka iya samu a wannan zamanin saboda makaho ne shi tun yana yaro makaho ne to ka iya samu a wannan zamanin makafi ma suna mai suna suna ba shi kariya saboda alaƙarsu ta makanta game da tsawo sai ne alwaje husani wajahi na biyu an ya kuna kad sara lahu fil batili jahun wa shuhratun wa ma'ishatu daga cikin abin da zai hana mutum karɓan gaskiya ya iya zama sara lahu fil batili a cikin wannan tafiyar ta barna ya samu jahun girma girma ya samu wa shuhuratun da shahara wa ma'ishatun da kuma namiya da cefane ya setu a cikin wannan tafiya wa ya shukku alaihi an ya atarifu bi annahu batilu dan haka wannan zai zai masa wahalar yadda da cewa ba daidai bane fa tazhabu tilka fawaid in ya yadda to ko ina fa'idodin da su eh in an tuba an bari to kuma fa sai an dauko daga farko mala albani Allah ya masa rahama ya ce ai ɗan bidi'a in dai zai bar bidi'a ya koma sunna kamar kirista ne musulunta daga zero za ɗau to kaga idan an yi nisa a nan abinci yake kuma an riga da an kama ƙasa an ci amfanoni kuma ana nan ana kan ci wasu kujerun ma da wannan aka same su wani ma aurensa ta wannan hanyar ya same shi ta yadda in yi bar wannan tafiyar ɓarnar da za ta faru a gare shi ta rayuwa ba 'yar kaɗan bace ba a sallame shi a aiki a ƙwace matar a karɓe rawanin a hana shi limancin sannan ba za a rika gayyatarsa ba in ya dawo cikinmu kuma a sa masa usulu salasa da kitabu tauhid to kaga wannan ba karamar damuwa ba ce ga ɗan adam mala yana cikin fitina kuma a kan wannan ɗin a kan wannan ɗin mutum sai ya kasa dawa sai ya kasa gyara ba don cewa yana ganin a kan daidai yake ba sai don kawai ƙalubalen da ke cikin barin tafiya alwajahu salis fiska ta uku alkibir girman kai ya kunul insanu ala jahalatin au batil mutum zai iya kasancewa akan wani jahilci ko wata ɓarna. fayaji'u akharu fayubayyinu lahu al-hujja sai wani yazo ya bayyana masa hujja fayara annahu in i'tarafa kana ma'ana dhalika i'tirafahu bi annahu naqis sai ya rika ganin cewa in i'tarafa idan ya yarda kana ma'ana dhalika wato ma'anar hakan din kenan i'tirafahu bi annahu naqis shine shi ma ya yarda kenan shi ya gaza wa anna dhalika rajulu huwa alladhi hadahu kuma sai ya rika ganin kenan wancan fashe ya shiryar da shi in fa na yarda to kenan wane ya san falala a kaina shi ne ma shiryar da ni walihada tara min almuntasibina ila ilmi da wannan ne zaka ga daga cikin waɗanda suke danganta kansu da ilimi man la yashqu alaihi al-i'tiraf bil khata'i idza kana al-haqq tabayyana lahu bi bahtihi wa nazarihi zaka samu wadda la yashqu alaihi al-i'tiraf bil khata'i yarda da kuskure baya masa wahala إذا كان الحق تبين له ببحثه ونظره idan gaskiyar ta bayyana masa ne a bincikensa da nazarinsa wa yashukku alaihi zalika amma hakan zai wahalar da shi idza kana ghayruhu huwa alladhi bayyana lahu idan wani ne ya bayyana masa idan wani ne ya bayyana masa yana daga cikin musibar da muke ciki a yanzu ta addini da yawa ana kin karban gaskiya ne saboda lura da yadda ta fito yanzu gwagwarmaya da gwagwagwa da ake ciki a duniyar musamman Najeriya ta wato ta ta ta ta abinan ɗin rigimar bid'a da sunna a Najeriya da jifan juna da ake yi to za ka samu da yawa musamman 'yan bid'a sun fi wannan matsalar sun ƙi karɓa ne saboda ya zo daga bakin malaman sunna sai ya zama kawai tun da man zama kishiyoyin juna to kawai duk abin ta wadda ta wajen ka ya ƙullo kawai duyan da za a yi kawai ba za a karɓe shi ba bal ma kawai ya za a rusa shi ya za a rusa shi to kaga idan wannan ita ce fitina idan wannan ita ce manufa to addini ya zama fitina الوجه الرابع وجه نهد الحسد حسد وذلك إذا كان غيره هو الذي بين الحق wannan kuma yana kasancewa ne idan waninsa ne ya bayyana gaskiya fera anna i'tirafahu bidhalika alhaqqi yakunu i'tirafan lidhalika almubayyin bil fadli wal ilmi wal isaba sai zama idan ya yarda da wannan gaskiya zai zama yarda ne yarda ne da wannan wanda ya bayyana ɗin ya yarda yana da falala yana da ilimi kuma ya yarda akan daidai yake kun ga wannan hatsarin ma yana da alaƙa da ta'aliji na muku yanzu yan bid'a suna ganin idan sun yarda da wani hadisi ko da wani littafi cikin littattafan sunna ko da wata fatawa cikin fatawoyin malaman sunna to kamar sun sa falala ne a wannan malamin kamar sun yadda da iliminsa ne kamar sun yadda cewa akan daidai yake da haka matuƙar suka yadda suka karɓa to fa kenan sun tabbatar da akan daidai yake kuma yana da ilimi idan kuwa suka yadda da iliminsa kuma akan daidai yake to ƙarshe tawaya za ta dawo zuwa gare su kuma al'ummarsu za su kalle su a matsayin gajiyayyu ƙarshe wani Allah suna tunanin su samu wato ragin mabiya ko a ƙaurace musu wannan masifar tana daga cikin abubuwan da suka hana haɗin kai da zaman lafiyar addini a ƙasashenmu to abin da ake littafi yake gaya mana ba almara ba ce ba ba tatsuniya ba ce ba ba rubutun magana jari ko shafa labari shuni ba ne waƙi'i ne wadda aka nazarce shi da ilimi kuma malam yana kawo mana ne tafsili da almu'allimi yayi akan waɗannan abubuwa fa ya'dhamu zalika fi uyunin nasi dan haka yarda da ilimin wannan malami ko cewa akan daidai yake to zai girmama a idanuwan mutane wala allahu yattabi'uhu kathirun minkum tayu kuma da yawa daga cikin su je su bi shi tunda an yarda ya iya ya san abin da yake wa innaka latajidu min almuntasibina ila alilm yace zaka ga daga cikin waɗanda suke danganta kansu zuwa ga ilimi zaka samu man yahrisu ala taqti'ati ghairihi min alulama'i walau bil batil wanda yake da kwaɗayin kuskurantar da waninsa cikin malamai walau bil batili ko da kuwa da barna zai kuskurantar da shi hasadan minhu lahum saboda tsananin hasada a gare su wa muhawalatan li haqqi manzilatihim da kuma yunkurin zirde matsayinsu inda nasi a wajen mutane ga nan wani abauci mai singileti wanda ya dora kansa aiki na irgol kurakuran malam Ja'far nan ya dora kansa aiki yana bibiyan kasasunan malam Ja'far Allah ya sa ya zama shirya a gare shi yana bibiya kawai ya ciro wai kurakurai jafar a wuri kaza ya ce kaza to ba haka ma za su yi jafar a wuri kaza ya sa kansa aiki yana bata kansa lokaci yanzu ko kakansu a ilimi ba malaminsu ba kakansu a ilimi malam malam malam tsahir bauchi akwai wadda cikin malaman suna da ya bata lokaci yana irgole kurakuransa amma ka zauna aikinka kenan wai kurakure kuma na ilimi hassada ce hassada ce wa ya ce malam ja'far bai yi kuskure ba wa ya ce baya kuskure akwai wani lokaci kuma da karatunsa na ƙur'ani ma suka ciro wai yanda ya dinga yin tuntuɓe a sallar da ya yi sallah fa ya yi fa sallah ce fa ba fa ƙur'ani ya sa a gaba yake karantawa ba sallah ce fa ya yi kuma ƙur'ani dindi ya yi sallah da shi aka ɗauka aka yi rikodin ko bai yi don a yi rikodin ba bai don a yaɗa ba wala amalawa bai sani ba don bayan mutuwarsa ne wannan ƙur'anin na jin ya fito to amma duk da haka aka zo ana cewa wuri kaza ku ji ayar da ya karanta sai a sako ayar da ce ku ji ba ku ji ba wai wannan ne aran ma wai wannan ne kaza me riba a cikin wannan kaga wannan hasada ce kaga wannan hasada ce hasada ce na'am eh eh eh suka eh kwarai da gaske eh mm mm haka ne haka ne eh ji kuma an Mm. wala hasada ba ta yi mala wal i'tirafu bil khata'i wa adamu tamadi fihi a wato yarda da kuskure da rashin ci gaba a cikin sa wal intiqalu ila al haqqi da kuma komawa zuwa gaskiya amrun mahmudun shar'an abu ne abun yabo a shari'a wa aklan kai har ma hankali wa aksuhu mazmumun sun kuyan haka kin karban gaskiya da kin komawa gaskiya mazmumun abin zargi ne shar'an wa aqlan a shari'a da hankali yaqulu shaykhul islam ibn taymiyah alaihi rahmatullah wa intiqalu al-insan min qawlin ila qawlin ibn taymiyah yace wato barin mutum daga wani wata magana zuwa wata ko wani ra'ayi zuwa wani li'ajali ma ta bayyana lahu min alhaqi saboda abin da ya bayyana masa na gaskiya huwa mahmudun fihi wannan abun yabo ne bi khilafi israrihi ala qawlin sabanin dorewarsa akan wani ra'ayi la hujjata ma'ahu alaihi wanda ba shi da wata hujja akan wannan ra'ayi wa tarkul qawli alladhi wadahat hujjatuhu da barin ra'ayin da wato hujjarsa ta bayyana aulin tiƙalu an ƙaulin ila ƙaulin ko kuma a tashi daga wani ra'ayi zuwa wani ra'ayi limujarradi adatin kawai saboda zallan al'ada wattiba'i hawan da bin son zuciya fa haza mazmumu wannan kam abin kyama ne wal ulama'ur rabbaniyuna salafan wa khalafan malan yace wancan intaha kalamuhu alaihi rahmatullah wal ulama'ur rabbaniyun malamai waɗanda suke na Allah salafan wa khalafan na datan da na baya bayan nan qad ittasafu bi sifati al-i'tirafi bil qata'i wa ruju'i ila al-haqqi haqiqa sun siffantu da siffofin yarda da kuskure wa ruju'i ila al-haqqi da kuma komawa zuwa ga gaskiya wa takhallaqu bi hadha al-khuluq al-azim kuma sun dabi'antu da irin wannan dabi'a mai girma wa asna nasu alaihim bi hadha kaseeran kuma mutane da yawa sun yaba musu a kan wannan wa min amsalati zalika ma yali daga cikin misalsalun irin waɗannan bayin Allah ga abin da ke tafe na ɗaya ma kana min amri abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma abin da ya faru na al'amarin abubakar da umar wa zalika annahu ba'da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama yanda abin yake shine bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi wa tawalli Abi Bakr as-Siddiq al-khilafata da kuma bayan hawan Abubakar wato khalifanci irtadda ba'dul arabi sai wasu daga cikin larabawa suka yi ridda wa mana'a ba'dhum zakata amwalihim sai wasu daga cikin su kuma suka hana zakar dukiyarsu allati kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wadda da sun saba suna wato bayarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye fa azama al-khalifatu ar-rashid abubakar radiyallahu anhu ala qitalihim sai khalifa ar-rashid wato shiryayyen shugaba abubakar ya himmatu ala qitalihim akan zai yake su hatta yu'addu ma alaihim min huquqi amwalihim har sai sun ba da abin da ya wajaba a kansu na dukiyoyi na hakkokin dukiyoyinsu lakin na umara radiyallahu anhu sai dai umar radiyallahu anhu lam yaktani bi hadha al shi bai sallama wa wannan matsaya ta abubakar ba li'annahu yara anna mani'i zakata la zalu ala al-islam domin shi a ijtihadin sa a ilimin sa yana ganin cewa waɗanda suka hana zakkan nan ba su gushe ba fa suna nan akan musulunci wa yantiquna bi kalimati shahada kuma suna furuci da kalmar shahada fala sabila ila ila ila qitalihim dan haka babu wani dalili na zuwa a yaƙe su wahum ala hadhihi alhal alhali suna kan wannan hali na musulunci da kalmar shahada li'anna qitalahum sawfa yuhdi ila qatlihim domin yaƙarsu zai iya kaiwa zuwa ga kashe su wala yajuzu qatlu muslimin ma'sumid dami kuma baya halatta a kashe musulmi mai wadda yake da kariyar jini ku duba a nan abin da za mu fahimta shi ne umar bai gina ra'ayinsa a kasan zuciya ba waɗannan hasashe duka hasashe ne na ilimi da fahimta don haka fahimtar da umar yake kanta ba fahimta ce ta son zuciya ba fahimta ce ta ilimi yana da hujjojinsa yana da tawilinsa kaga ina da wanda fahimtar da yake kai ba matasa ba ce sa masa akai wanda da yawa daga cikin waɗanda ake fama da su yanzu abin da ke faruwa da su ke fahimtar ma sa masa akai ba tasa ba ce bai kai ma ya fahimta ba shi bai kai ma ya ra'ayi a addini kawai sa masa akai ra'ayin aka sa masa tunanin aka sa masa fahimta don haka yana duba waɗanda suka sa masa wannan ra'ayin ne don haka ba zai iya fahimtar wani abu ba in ba wannan ba Allah ya a lakin ababakrin asarra ala mawqifi sai dai abubakar ya ci gaba da dorewa akan matsayarsa fastamarra hiwaru bainahuma dan haka sai wato munakasha munakasha hiwari sai ya gudana a tsakaninsu kowa yana ganin akan daidai yake abubakar yana cewa wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakati a cikin hiwarin nasu abubakar yana cewa wallahi kaga umar sai na yaki duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka abin da yayi sallah shi yayi zakka kaje fahimtar abubakar zaka tsaye da sallah kuma ba za ka yi zakka ba yace to duk wanda ya bambanta tsakanin su sai na yake shi ba musuluncin zai yi ba kenan kuma haka ne za ka yi sallah amma ba za ka yi zakka ba kuma dukkanin rukunan musulunci ne law mana'uni anaqan kanu yu'addunahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alayhi yace dan bunsuru dan tayi in suka hana ni wadda da suna ba manzo Allah sallama in suka hana ni sai na yake su a dalilin sa haka ya tsaya a mawkifin sa hatta fahima umaru sawaba ra'ayi abi bakr har sai da umar ya fahimci daidai ɗin ra'ayin abubakar wa ƙuwatahu da kuma ya fahimci ƙarfin ra'ayin wa alima khafa'ahu fi takdiril mas'ala kuma anan sai ya fahimci kuskurensa wajen ƙaddara mas'alar wajen ƙaddara mas'alar shi yasa idan kana da fahimta in dai ta addini ce ba fahimta ce akan gidanka ko akan rigarka ba ko akan mashin ɗinka ba inda ta addini ce addini ba naka bane mashin naka ne riga ta kace inda ta yi aka ce ta yi da ti kaga ba ta yi ba wannan ya rage naka amma addini ba naka bane na Allah ne in kana da fahimta ta addini to ka zama akan wannan fahimtar kana shirye idan fahimta ta zo maka mai dalili da ya fi naka ƙarfi za ka bar taka ka koma kan dalili da ya fi naka ƙarfi ko kuma mai dalili naka babu dalili kana shirye ka bar naka marar dalili ka koma mai dalili duk wanda yayi wa addini haka yayi wa addini insafi duk wanda bai yi haka ba to addini zai kulle masa ya zama yana bin son zuciyarsa ne ƙarshe za ka zo baka bi hujja ba ka bi son zuciyarka baka bi Allah ba ka bi shaidan da haka hatta ƙaddara mas'ala sawwara ta da lissafa ta kana iya samun kuskure ga kamar yadda Umar ya ƙaddara ta ya suranta ta ba daidai ba fasaba ila ra'ayi Abi Bakr da haka ya ruga zuwa ra'ayin Abubakar wa taraka ra'ayahu ya bar ra'ayinsa ثم ساند أبا بكر رضي الله عنه في قتاله للمرتدين ومانعي الزكاة sannan kuma ya ƙarfafi abubakar sana da ayi azada sai kuma ya ƙarfafi abubakar ɗin fi qitalihi lil murtaddin wajen yaƙarsa ga masu ridda wa mani'iz zakati da masu hana zakka kun ga ba ra'ayinsa bane kuma yayi ƙoƙarin kare ra'ayinsa amma gaskiya ta yi rinjaye kuma da ya yarda sai ya miƙa wuya da ya miƙa wuya har ya taya amma yanzu wani zai iya yarda ma an ce to zo mu tafi sai ce a to kuma ai sai kun dawo eh yana jin kunyar kar a gashi cikin hidimar in an gashi cikin hidimar za a ce a to shi wane ya tuba to gwanda ya yarda amma ku je eh to kun ga yadda Umar ya yadda to ga wani misali ashara Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ila al-khalifati Abu Bakr radiyallahu kun ga reshi ya juye da ha to an juya nan kuma yanzu Umar ne can Abubakar ne ya fahimtar da Umar yanzu kuma Umar ne ya nuna wa Abubakar bi jam'il Qur'an yace masa ya kamata a tattara alqur'anin nan a hada shi wuri guda wani yana kan wasu ganye ganyayyaki kan wasu takardu kan wasu abinan abinan tankar dabino kan wasu alluna cikin kirazan mahaddata da sauransu me zai hana a tattaro shi inda alkur'ani an bar shi a yadda yake da can lokacin da manzon sallama ya bar shi to Allah ya sauke yanzu da ba mu san wani hali muke ciki da alkur'ani amma da ke Allah ya nufi cika alkawarin da ya yi na kiyaye alkur'ani sai ya samar alkur'ani mafita umar sai ya zo da wannan ra'ayin a tattaro abin nan a tattaro littafin nan a mai da shi wuri guda in wani ya ce to ai bid'a suka yi ai alkur'ani akan duwatsu yake akan ganyayyaki yake haddace shi ake yi ba littafi bane ba sai mu ce kuma alkur'ani yace zalikal kitabu anzala alaykal kitaba Allah ya riga an bashe shi littafi haka yanzu mai da shi cikin mushafi tabbatar da abin da Allah ya ce ne shikenan fi makanin wahidin a hada shi wuri daya lamma ra'a annal qitala qad istaharra bil muslimina yayin da Umar ya ga yaƙi fa ya tsananta wa musulmai istaharra ishtadda wa azuma yaƙi ya tsananta wa musulmai واستشهد فيه عدد كبير من القراء كما أتكين ياكي عدد من يوى نمكرنتا سنين شهادة فخاف ذهاب القراء سي عمر يجز أورون تفير مهدتا فاقترح على الخليفة أبي بكر هذا الاقتراح سي كاوى أبو بكر ونن واتو ونن شاورة اقتراحي شاورة كنا سي كامس ونن شاورة لكن أبا بكر رفض الاقتراح في بداية الأمر سيدي فرقون الأمر أبو بكر سيدي واسيد والنشاورة ورآه بمثابة القيام في فعل شيء لم يفعله رسول صلى الله عليه وسلم في حياته كما سيقونا تمكر وتتأيواني دا أيكة وانا أيكي ودا منزان الله صلى الله عليه وسلم بأيكة على أيوة سبا وانا تشي فهمتر أبو بكر كنغا فهمتر عمر كنغا فهمتر أبو بكر kowanne akan fahimta ce ta ilimi da tawili wastamarra al-hiwaru bayna rajulaini dan haka sai munakasha tattaunawa sai ta yi nisa tsakanin waɗannan mazaje guda biyu hatta na'a abubakar bi sawabi ra'ayi umar har sai da abubakar ya sallama wa daidaiton ra'ayin umar ya miƙa wuya ga ra'ayin umar wa khata'i taqdirihi sannan kuma ya sallama wa kuskuren yadda ya ƙaddara matsalar wa qabila al-iktiraha sai ya karbi wannan shawara wa shakkala min faurihi lajnatan ilmiyatan bi ri'asati shabin nabili zaid ibn sabit lil qiyam bi hadha al amal al jalil wa shakkala sai abubakar nan kuma sai yayi me wa shakkala sai ya tsara sai ya tsara a a abinan eh eh min faurihi nan take ne min faurihi sai ya tsara nan take lajnatan wato wata lajina wata wani tim ilmiyatan wato tim na masu ilimi bi ri'asati shabin nabil da jagorancin wannan matashi wato zakakuri zaid ibn sabit zaid ibn sabit lil qiyam bi hadha al amal al jalil domin tsayuwa da wannan aiki mai girma وتردد زيد رضي الله عنه في الإقدام بهذا العمل الذي رآه جديدا في الدين shi kansa zaidu da aka naɗa shi shugaban lajina sai ya samu kokwanto ya yi kai komo fil ikdami bi hadal amali cikin wato aukawa wannan aiki alladhi ra'ahu jadidan fid dini wanda yake kallansa sabo a addini wahtajja bi misli mahtajja bihi abubakar al-khalifa shi ma ya kafa hujja da irin hujjar abubakar yaya za mu yi abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai yi ba a rayuwarsa sun mafata Allahu Alaihi sannan sai Allah ya buɗe ƙirjinsa wa fahima anna haza kararun sa'ibun sai ya fahimci cewa wannan fa matsaya ce ta daidai faraja ila ra'ayi shekaini sai ya dawo zuwa ra'ayin waɗannan malama nasa guda biyu wa qabilal amala ya karbi wannan aiki hatta tamma bi fadlillahi wa tawfiqihi ala ahsani ma yakun aiki ya cika ya tabbata bisa tsari mafi kyan abin da kake tsammani jama'a an gane to nan ma idan mun kula za mu ga yadda Umar ya ja hankalin Abubakar Abubakar ya gamsu suka ja hankalin Zaidu Zaidu ya gamsu aka yi wannan aikin zai nuna muku yadda suke son gaskiya suke da sauƙin kai wajen karɓar gaskiya sannan kuma zai nuna muku yadda suke da kiyaye suke da kiyaye addini ashe dagewa akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar addini ba yanzu mane yan izala suka tsire shi ashe dama haka sahabbai suka yi rayuwarsu dagewa da matsawa da jajircewa akan sai dai a bar addini yadda annabi ba shi sai dai a yi shi yadda ya yi shi za ku ga da hujjar abubakar da hujjar zaid bin sabit dukka akan wannan yaya za a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba wannan nuna mana cewa to lallai muna nan akan daidai akan bin bayan sahabbai dangane da wannan aƙida da muke akai da manhaji kurakuran da muke samu da zama kafa wannan ɗan adam ne baya da ka iya da shi ɗan adam ne shi ma baya da iya da kansa amma ya zama aƙidar ka ce manhajin ka in son zuciya ya jaka ko kuskure ya jaka wani lokaci ko tawili ya jaka wannan duk kai ɗan adam ne sannan kuma wani abun kana da uzuri a cikinsa amma dai aƙidar ka da manhajin ka ya zama shine haka sai zama galibin rayuwarka akan haka take وكتب الخليفة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وكان عاملا له على الكوفة قائلا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا ربوتو ya tura wa gwamnansa abu musa al'ash'ari wa kana amilan lahu al-kufa lokacin abu musa yana gwamna a kufa ƙa'ilan daga cikin doguwar wasiƙar da umar ya tura masa daga ciki yana ce masa layam na uka ƙaza'un ƙazaitahu bil amsi kar wani hukunci da ka yanke jiya raja'ata fihi nafsaka wato kai muraja'ar kanka kai wa kanka wato bita akan wannan hukunci wa hudita fihi lirushdika kuma aka shiryar da kai zuwa ga shiryarka cikin wannan hukunci an turaji alhaqqa kada don ka yi hukunci ya hana ka dawo gaskiya kar hukuncin da ka yi jiya bayan ka yi wa kanka bita an shirye ka zuwa ga daidai ka gane kuskuren nan na jiya kuskure ne kar yin hukuncin ya hana ka komawa gaskiya ka koma ka warware shi ka koma ka warware shi ba abin kunya ba fa innal haqqa qadim umar yace gaskiya tsohuwa ce gaskiya da daddiya ce wa muraja'at al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil kuma bin gaskiya yafi alheri sama da mutum ya ci gaba da zarcewa akan barna gwalagwala maganganu ne masu kyau wato jawabi guda biyu na sahabbai suna kaɗa mun hanta kuma ba na sabawa da su jawabin abubakar bayan ya zama khalifa da kuma jawabin umar da ya rubuta abu musal ash'ari ka je ka karanta su kuma ka riƙa maimaita su ka kiyaye abin da za ka kiyaye amma waɗannan jawabai guda biyu ba na sabawa da su ko wani abu aka yanko a cikin jawabin sai ya taɓa zuciyata gwalagwalan maganganu ne na ilimi da hankali da dattaku kuma dukkan wanda yake son ya zama mutumin kirki idan ya tasiranta da wannan maganganu za su masa amfani a rayuwarsa jawabin abubakar da ya yi duk yadda ka samu kanka a rayuwa idan kana sanar da wannan jawabin kana kuma auna ka da wannan jawabin zai rage maka abubuwa da yawa zai kuma saita maka zuciya zai kuma inganta maka tunani sannan kuma zai wato baka mafita wajen jagoranci ko na gidanka haka jawabin Musa Umar ga Abu Musa al-Ashari so ba wai iya su jawabin ya takaita a gare su ba jawabi ne wanda yake shamil alamarin usur jawabi ne wadda ya game zamunna da wurare na duniya gaba ɗaya to ina son matsayinku na ɗaliban ilimi ku koma littafin littafin sira ku nemi waɗannan jawabai ku bi su ku karanta su larabci da ba ku gane ba ku nemi ku gane shi kar ka karanta ba gane wani abu ba ka bar shi ba gane ba ka nemi ka gane shi ka fahimce shi yana da matukar amfani wa akhraj at-tabarani fi al-mu'jam al-awsat an ya'la ibn shaddad ibn aus qala al-imam at-tabarani cikin al-mu'jam al-awsat ya fitar da wani batu daga ya'la ibn shaddad ibn aus qala yace ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته وترانا معاوية ابن أبي سفيان ينا خليفة sai ya ambaci alfirar min ta'un fi khutbatihi ya ambaci gujewa annoba a cikin hudubarsa fa qala ubadatu huwa ibnu samit ubadatu ibnu samit cikin sabbai sai yace ummuka hindu a'lamu minka yace mahaifiyarka jati maka hindu tafi ka ilimi ana huduba yake jati maka hindu ta fi ka ilimi fa a tamma khutbatan muawiya bai kula shi ba ya karasa hudubarsa thumma salla yau mutane sallah thumma arsala ila ubada sannan sai ya aika a kira masa ubada fa nafarat rijalun min al-ansar ma'ahu sai wasu daga cikin mutanen ansar mutanen madina suka yi rakiya wa ubada fahtabasahu sai ubadan sai ya dakatar da su da aka je wana sai hana su shiga wajen shugaba wa dakhala ubada shi ubada sai ya shiga shi kadai fa qala lahu muawiya sai muawiya yace da shi alam tattaqillaha wa tastahi imamak baka tsoron Allah baka kunyar shugabanka kai malam ubada baka tsoron Allah baka kunyar shugabanka fa qala ubadatu ubada sai ya ce alaisa kad alimta anni ba ya atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqaba ni kuma baka san cewa nayi mubaya'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lailatul aqaba ba baka wajen ko ba ka ba ko ba falalla bace ba ha to ban isa na ga maka ba kenan ka manta ni waye ai mara mafaɗi bai more ba ai mara mafaɗi bai more ba kar ka yadda dan ka zama wani abu ka kalli mai falala ya kaskanta ba daidai bane ba kuma da haka ake isar da ilimi kar ka yadda kana ɗauke da ilimi kuma a kaskantar da kai ka yadda kar ka yadda da wannan kana ɗauke da ilimi wani bai san komai ba jahili fitik ya kaskantar da kai kuma ka yarda da wannan kaskanci kaka dauki wannan Muawiya yana da falala bayan shi sahabi ne ba laifi yana da ilimi marubuci ne na wahayi sannan kuma a yanzu da ake magana shi da uba da shi khalifa ne amma fa uba da tsohon sahabi ne tsohon sahabi ne kuma sannan ya samu falaloli irin wadda Muawiya bai samu ba ya gabace shi a ilimi ya gabace shi a suhuba ya gabace shi a falala ya ce shin baka san cewa na yi mubaya a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai atal aqaba ba anni la akhafu fillahi lawmata la'im kuma baka san cewa ni bana jin tsoron bana jin tsoron zargin mai zargi inda akan Allah bane sun makaraja mu'awiyatu inda al'asr to anan wajen tattaunawa wato an samu katse abin da ya faru tsakaninsu sai mu'awiya ya fita da la'asar lokacin sallar la'asar fa sallar la'asra ya ja sallar la'asar summa akhadha bi qa'imatil minbari sannan sai ya kama gwafan minbari faƙala sai ya ce ayyuhan nasu da la'asar fa ya ce ya ku mutane inni zakartu lakum hadisan alal mimbar na ambata muku na muku wani batu akan mumbari na ambata muku wani hadisi fa dakhaltul baita sai na shiga gida fa idal hadisu kama haddathani ubadatu sai gashi yadda al'amari yake dai shine kamar yadda uba da ya gaya mu aka al'amari yake nasa ne daidai kuma lalajja tumata ta fi ni ilimi wajenta suka samu faktabisu minhu abinda nake so da ku yanzu ku ɗosana daga ubada fa huwa afqahu minni ya fi ni gane addini ma a'zama haula isulla mala yace kai wannan jama'a girmanta yayi girma asulla aljama'a muawiyatu amirul mu'minin sahibul quwwati was sultan wal milk muawiya ibn abi sufyan ma abocin karfi da mulki da sarauta da mulki ya tahaddathu fi wasatin nas min min a'la al-minbar yana magana a tsakiyar mutane min a'la al-minbar daga kan munbari wa yadhkuru kalaman la yardahu ba'd ra'ayahu yana ambatan maganar da wani daga cikin talakawansa bai gamsu ba fa yaqumu fi waqtihi mu'taridan ala kalamihi kuma nan take ya tashi yana kalubalantar magana shi khalifa raddan alaihi qawluhu bi uslubin qasim yana mai mayar masa zancensa da uslubi ma mai kaushi ummuka hindun a'lamu minka jatumarka hindu ta fi ka ilimi fa ya tahammalu hal amiru wannan shugaba ya juri wannan magana mu'ridan anhu yana mai ɗauke kansa ka annahu lam yasma kalamahu kamar bai ji abin da yace ba wa yusalli bin nasi imaman kuma ya ja mutane sallah shine liman thumma yursilu ila al-mu'tarid liyaqluwa bihi sannan ya aikawa mai kalubalen nan don ya keɓe da shi wa yu'atibahu ala tasarrufihi ma'ahu ya zarge shi akan irin yadda ya masa tasarrufi wa zakiruhu billahi thumma bi imamatihi alaihi ya kuma tuna masa Allah da kuma nauyin shugabancin da yake da shi a kansa alam tattaqillaha wa tastahi imamaka baka jin tsoron Allah baka kunyan shugaba lakin al-mu'tarid yaruddu alaihi ghaira abihim bihi wa bi manzilatihi sai dai sai gashi mai wannan kalubalantar nasa yanayi masa raddi gaira abihin bihi ba tare da yana ganin girmansa ba wa bi manzilatihi ba tare da yana ganin girman kujerarsa ba wa yuzakkiruhu huwa al-akhir bi manzilatihi wa azbaqiyatihi fil islam kuma yana tuna masa cewa shine karshe yana tuna masa da matsayinsa da rigayarsa a musulunci shi khalifa shine karshe huwa al-akhir wa annahu ala ahadillahi ورسوله في قول الحق مهما كان ثمنه باهظا kuma ya tabbata masa cewa shi yana kan alkawarin Allah da manzansa wajen faɗin gaskiya ko yaya kuma kuɗinta ya zama da tsada bahir ay alghali fa ka'annahu yuridu an yazida tsina balla wato balla kamar yana so ne ya ƙara wa tabo dan shi wa ka'annahu yuridu an yughira sadr amil mu'minin kuma kamar yana so ne ya ainihin wato ya ya ainihin wato ya ya ya kuntata ya kuntata wato zuciyar shugaban mummunai lakin muawiyatu radiyallahu anhu bi basarihi wa hilmihi wa qahrihi wa na lakin muawiyatu sai da shi muawiya bi basarihi wa hilmihi da basirarsa bi sabrihi wa hilmihi da irin haƙurinsa ka harahu wa galaba alaihi ya ainihin fi ƙarfinsa ya galaba a kansa wansa a ila hadisihi ya kuma dawo zuwa ga hadisin nasa ai raja'a wato wannan abin da shi uba da yaiwa yaiwa mu'awiya na na kaushi da kuma neman ya fusata shi bai sa mu'awiya ya ƙi karɓan gaskiya ba انصاع للحق أي رجع إلى الحق وقبل تصويبه كما يكر إجارا دي مسا ولم يكتفي بها فيما بينهما كما بحقرة دجارا أتكان سسوبيبا بل خرج إلى الناس مرة أخرى يا فتاة زواج متاني har yanzu karo na daban liyulinaha sarahatan don ya fitar da batun a fili bi annahu haddathahum anifan wa aqta'a kan cewa ɗaziya ba su hadisi ya yi kuskure wa kad zakkarahu ubadat ibn samit bil haqiqati wa asabaha ubadat ibn samit kuma ya tuna ya tuna masa gaskiya kuma ya dace da ita wa lam yaktafi bi hadha aidan bai kuma hakura da iya wannan ba bal rafa'a min qadar al mu'tarib alaihi sai da kuma ya sake daga darajar wanda ya kalubalance shi ba alana annahu alaw minhu ya kuma shelanta cewa ya fi shi ilimi sun da an nasa ilaktibasil ilmi minhu sannan ya kirayi mutane zuwa ga su ɗosanin ilimi daga ubada ya lahu min sadrin rahabin yi mamakin irin wannan ƙirji mai faɗi sadr ƙirji rahab mai yalwa mai faɗi yi mamakin irin wannan ƙirji mai faɗi wa kalbin kabirin da zuciya mai girma wa hilmin wasi'al jami'a da kuma haƙuri wanda ya yalwaci kowa saboda me me yasa yace hakuri wanda ya yalwaci kowa a matsayinsa na khalifa abinda ubada ya masa in banda ya kira ubada sun tattauna ya fahimci gaskiya da la'asar ya hau mumbari ya yi wa mutane irin wannan da uba da wani sai tare shi a lungu da wani sai tare shi a lungu me ya sa ɗazu kai wa khalifa kaza to amma hakan da ya yi sai ya zama haƙurinsa ya yalwaci kowa yanzu ya kashe zancen gaba ɗaya radiyallahu an mu'awiyat ibn abi sufyan yadda Allah ta ƙara tabbata ga mu'awiyat ibn abi sufyan katibi wa hayr sallama marubucin wahayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. An gane ku? Allah ce muke mu. Ina ganin mu haƙura haka saboda na riga na ɗan gaji gaskiya. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala tara mu cikin ladansa abinda na kusuri Allah gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi